تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد za mu tashi cikin karatun littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyidi sakalain darasi na shidda jayid za mu tashi hadisi na 34 alhadisun rabi'u wasalasuna malici an jabirin radiyallahu anhu hadisi daga jabir allah kadar da a gare shi yake cewa kunna mun kasance musa habbai na azilu muna yin azalu abinda ake cewa azalo shine a lokacin da magidanci ke tarawa da iyalin shi in ya kai daidai lokacin da maniyin shi ya zo sai zamanto ya yi inzalin nan a waje kenan saboda imma gudun ɗaukan juna biyu kuna makamancin wannan kenan sanya sarari tsakanin tsakanin iyali amma irin wanda addini da shi ba irin na bature na yau ba kunna na azilu wanda iya daga cikin hanyoyin da ake yin ake yin azalo ake ake sanya saboda kar a samu rirritsa ko kuma isti'malin magungunan da an yarda cewa ba sa cutarwa ba irin na likita ba amma da wannan karhin da za a samu mace da alluran da za a mata da alhabbat wanda za ta rika za ta rika hadiya wannan duka yau da gobe ta tabbatar da cewa suna cutar da da mace to kuma irin magungunan da ake bada irin na musulunci yani irin ashab ganyayyakin da ake badawa akwai ganyayyakin da mace za ta yi amfani da su kuma ya zamanto mata ta samu sarari wani irin sararin da addini yarda ba irin wancan an cika dan hari ka ce na biyu sai kin yi shekara hudu ko biyar ko shidda ko bakwai kuna makamanci wannan game da aka ce wata ita an ta aihe ɗaya ta sa shi sai ita kun take aiho na biyu kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fabalaga zalika nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin na yin azalu sai labari ya iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda mutane suke yi kenan wani tambaye shi Jabir ce falam yanhana manzalla bi hana mu ba manzalla bi hana mu ba kenan ya mi ya halatta da shi da dukkan wani abin da ake ga cewa za a iya amma ya zamanto baya cutarwa saboda ubangiji ya kuma ya hana dan adam ya kai kanshi zuwa ga halaka ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin likita haka ne to al hadith al khamis wa salasun ita ne sai mun dan yi gudu kadan kware ma a baya tahiyar namu kadan ne hadisi na 35 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زان الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا لا ينكح المحرم mutumin da ya yi haraman aikin hajji la yankihu baya yin aure wala yunkahu ko ba za a mushi aure ba ko shi ya yi da kanshi ko kuma a garinsu a mushi misali ko kuma shi ya bada wala ya kai ba ma maganan aure ba ko hidi ba kare ya haɗu da wata a sa'udiya ce to ke an ƙada aikin hajji akwai abubuwa za a ɗarma armi ka za a babu wannan kun gane ba zai yi aure ba ba za a aurar da shi ba kuma ba zai yi hidi ba ba zai neman aure ba la yankihu shi ba zai yi ba sannan kuma wala yunkahu ba za a aurar da shi ba ka ce na ta aikin haji kafin in dawo a ɗarama mini aure sai dai in aikin haji a can ya ƙare ka safke ihrami kana can ne kawai wannan babu lahi na eh in kayi umara ka warware in ka warware kana yin aure amma dai lokacin da ihramin ne ke tare da kai haramun an hana saboda hankalinka ya takaitu ya tsaya akan bautan Allah subhanahu wataala kar ka je kai ana aiki haji kai kana faman wani magana aure الحديث السادس وثلاثون حديثنا تلاتين دشدة عن عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، أنس بن مالك يكي تشوى للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ما زال يا يا انتر دا صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها يسنى وان انتر دا إتا دا أكي شين صداقينتا kana cikin matattakin da aka samu aina a haibar eh saboda ita wanda kinta asalinta bai hudiya ce eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya yantar da ita ya yantar da ita a matsayin shine cewa shine sadakinta kenan wannan yana mana nuni akan cewa dukkan wani abin da ake ga za a iya amfana da shi yana iya zamantowa sadaki kun gane duk wani abin da za a iya amfana da shi yana iya zamantowa sadaki ko ba mene ne in dai macen ta yarda a tarba musu aure ka ce ga salularka a matsayin sadaki halas الحديث السابع والثلاثون حديثنا ثلاثين بقي عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga aisha allah ƙarin ra'a gare take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kasance manzon allah sallallahu alaihi wasallama kana idza arada an yanama idan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya so yin barci wa huwa junubun yana cikin hali na janaba tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai yayi alwalla irin alwallar da ake yi irin ta sallah qabla an yanama kahin ya barci a lokacin da mutum ya tara da iyalin shi yanan ba haka kawai za ka kwanta ba in ma baka iya yin wanka ba dole ne akan ka tashi kai ne ka tashi kai alwala ka tashi kai kai alwala wanda ka iya daga cikin sunnonin zamantakewa wanda addini karantar da mu hadisi na 38 an aisha radiyallahu anha qalat ja'at fatimatu bintu abi hubaysh fatima diyar abi hubaysh ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai take cewa ya rasulallah ya ma'aiki Allah inni ra'atun ustahabu ta ce ya ma'aiki Allah ni mace ce ustahabu jinin cuta yana zo mini shine alistihaba kenan ba jinin biki ba ba jinin al'ada ba sai take cewa kenan ta gane kalan shi wanda kuma wannan abu na farko wadda ta saba tana al'ada kenan za ta lissafa kwanakin iya cikin kwanakin da ta saba al'ada in yana ciki kenan na al'ada ne idan baya ciki sannan kuma kalan shi kalan jinin al'ada ne ko kuma wani jini ne wani kalan shi daban ne saboda mafi yawa yana zuwa kalan shi daban jinin al'ada ya yi shi cizawa kenan alayyata hal ita mace za ta iya ganewa cewa na al'ada ne ko kuma na cuta ne kenan in na cutan nan ya zo take cewa afa ada usalata shin zan bar yin sallah faƙala la manzalla ya ce a'a in dai jinin cuta ne babu zancen barin sallah innama zalika irqun ki fasani cewa wannan kawai wata jijiya ce ta cire ita ta aihuwar da samar da wannan zubar da wannan jinin walaysa bihaidin ba al'ada bace ba don haka fa'iza akbalat haidatuki idan al'adarki ta gabato idan al'adarki ta zo shi ne akbalat idan al'adarki ta zo fada'i salata kibar sallah wa iza adbarat idan al'adarki ta ƙare ta juya baya kina fagsili an kiddama ki wanke wannan jinin wanda ya ƙare yanzu baya haka nan kuma kenan kin tsarkaka yanzu al'ada ki ta riga ta kare shi kuma wannan jin da zai ci gaba da zawwa na cuta faghsili anki dama wa salli sai ki wanke wannan jinin sannan kuma sai ki sallah zaki sallah zaki azumi mijinki zai zo wajenki ba wani abin da zai sake saboda jinin cuta hukumcinki hukumcin mace ce mai mai tsarki an gane in dai jini ne wanda yake na cuta damul istihaba idan a cikin shi kuma sai kwanakin al'adanki suka zo kenan sai ki dakatar da sallah da komai da komai na ibada kenan har zuwa lokacin da kwanakin za su kare an sun kare kuma shikenan halas yanzu kuma ki je ki na yi magani a likitance saboda matsalar wannan nazuban jini sannan kuma kina da daman da wannan jinin a lokacin da yake zo miki ki hada tsakanin azhar la'asar magariba isha'i sannan kuma ba dole sai kin yi wanka ba a kowace sallah in dai jinin al'adar ki ya kare kika yi wankan wannan na ibada shi kenan an gane yawwa shi kuma jinin da yake zuwa sai ke kokarin tare shi gurgurdan da zaki iya fattaqullaha mastata'tum الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتين ترى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي فدا cikin hadisin Utba ibn Amir iyyakum wadkhul ala nisa ka shedunku da shiga na bazata a wajen mata ba kawai da ka zo girim girim ba kawai ka rika sa kai a ka rika tsaya kai sallama ka nemi izini kun gane yawwa iyakum waddukhul waddukhul ala nisa'i fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa min al-ansari daga cikin mutanen garin Madina ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a fara'aita al-hamwa ya ma'aikin Allah ina maganan kuzunoni kannin diyan diyan kannin babanka ko diyan yayin babanka ko diyan kannin mahaifiyarka wanda kuke da dai wannan da su tunda su ana ga 'yan gida ne kala mazalla ke ce alhamu su waɗannan kuzunonin da kake gani almautu su ne mutuwa yani irin yadda mutuwa take ɓanna haka suma suke ɓanna a cikin gidaje saboda an saki jiki da su ana ga cewa kamar mi 'yan gida ne su kuma matan da za su shiga wajensu ba muharramansu ba ne ba suna iya aurensu sai a ba su dama su shiga inda sai ga dama su ta daga nasa ga dama yanzu daga cikin wannan raskonan na ranar da nake faɗi muku akwai waɗanda kuzunoninsu ne suka musu juna da yawa suka lalata su sau ana gano ai ba wani wannan lahiya launi kuma wanda a cikin zamantakewa aure na kama matsaloli da yawa a lokacin da mace ta yi aure to kuzunoninta bisu da damar da za su rika zuwa gidanka haka nan kai tsaye da izinin wa sai da izinin mijinta ko kuma kuzunonin shi shi mijin ana ga wannan yan uwan miji ne kaza kaza da sauran su suna haifar da matsaloli biya kai hakkanin miji da uwan miji ana samun matsala zaman lahiyan bawa ya tsaya inda addini tsaye da shi karka ce to ya za a ce kaza ai ba cewa bane akai wanda yake da iko ya ce ne ya ci na haka a kiyaye waɗannan abubuwan sai a zauna lahiya ke na shiga na bazata ko da sunan biki ko da sunan wane ne ana biki ko a gidanka ne to baya halatta ka rika shiga kana wuta in za ka shiga kuma ka nemi izini ka nemi izini matan da suke ciki su kimtsa in so ka shiga ba haka ba kawai don ana biki kai ta ratsa matan mutane haka nan kawai tare suna shiga suna wuta eh haka nan ne haka ake yi sai dai kuskure ne ya mana yau in gidanka ne mata ka ce kaɗi a ciki mata mutane da sun zo sun hudu hijabi suna ta aiki kuma kawai kai gardi ka zo ka karen lokai ka yi sallama ka nemi izini ka yi baƙo ne a gidan wannan lokaci in dole ya sa ka shigo na'am eh akwai wannan akwai wannan matsala to kai sai kai bakin da zaka iya kai kai bakin da zaka iya wannan matsala yana faruwa ko ga da ana biki sai ga duk sun hutu ba hijabi ina ga haka da yawa kuma a cikin almajirai wanda kake gaba kaman suna da nutsuwa a cikin harkar ilimi da sauran makaranta da sauransu kawai daga an ci ana biki sai ga kawai an yi me sunan shi wanda abun wanda abun da ake shafa an yi makeup kawai a hoto kuma a zo a haɗu da suwaye da suwaye ta hotuna kuskure ne ku yi ayaga da Allah saboda bikin kwana guda a kiyaye ta tsakanin kuma ta kuje ku yi ta ku yi hotonku ku yi wane ne ku ku yi abin da za ku yi tsakaninku ne amma zo a cakuɗu da wasu kuzuri da waye ana ta hotuna ana wane ne hotuna ke sai hamsin a cikin sauran suwaye da suwaye da suwaye bai kamata ba addini kuma bai yarda ba alhadisu al'arba'una hadisi na arba'in shaɗi wata yawa hadisi na arba'in an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an faqatil mar'atu min baiti zawjiha idan mace an faqat ta ciyar min baiti zawjiha daga gidan mijinta kenan abinda na gidan na mijinki ne na gidan mijinki ne kika ɗauka kika ba wani ko kika ɗauka kika ba wata ghaira mufs, ah, ghaira mufsidatin ba tare da bannatarwa ba ba tare da bannatarwa ba abinda kika ga ya cancanta kika ɗauka kika bada ba tare da bannatarwa ba kuma shi ma ya zama to mijin ya baki wannan oke kin in ya zama to mai jini ko yana da wani ra'ayi shi nashi na daban
kamar dan gwamnati ya haddasa ya shirya abin shi a kawai zai shi basiru ya dai
a in ya yarda kina iya badawa a gaira mufsidatin ba tare da bannatarwa ba ana samun mata wanda suke da matsala na bangaren da ya shahi bannata abin da ake kawowa maimakin a yi tattali shi a kula da shi a yi wane ne sai a sai a rika sarrafa shi da haka dama kuma an ya ƙari hallo a shiga cikin wani yanayi ko kuma gadara ko nuna na isa wata ta shigo tana son kaza eh ali kaza ne wannan kaza eh kaza ne bai dauki mana kai ta tsuga kawai sai ka zo a ce maka kaza babu in mai kokonto ne kai kokonto an baka kokonto kuma ka dangana ka je ka nemo wani ghaira mufsidatin ba tare da bannatarwa ba in ta haka na kana laha ajruha tana da ladan wannan sadakar da ta yi da ciyar wannan misali bima an a dalilin ɗoka da ta yi kawai ta bada wali zaujiha ajruhu shi ma mijinta yana da ladan shi akan haka shi kuma ladan mai gare shi bima kasaba saboda shi ne ya tsururci abin ya kawo kasaba nemowa Eh, shi ya je bige-bige samu abin walil khazini mislu zalika wanda ma yake muku in kuna da mangaza akwai mai tsaron mangazan shi ma a karan kanshi mai wannan mai tsaron mangazan shi ma akwai abin da za a bashi na lada manzala ya ce la yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin shay'an shashan su baya rage wa ju- baya rage wa shashan su lada kowa za a bashi lada shi cikakke Allah kenan abu ɗaya ne amma kana ga ya- ya yi ta samun rassa haka aiki alheri yake biya ma da kan kusa biya ma da ke samu
Hmm?
biya ma da ke samu
ka gani amma aikatan da ba niyya kaɗai ba in kai niyya ma ka riƙa yi ka riƙa ce kayan niyyan kaza kuma ya zamanto shuru babu wannan aiwa kenan mutum ya zamanto da ya yi niyya kuma ya aikata wani iya da muhimmanci ƙwarai da gaske kaga kuma wannan rassa ne na ayyuka alheri duk abin da mutum ya aikata kenan zai samu wani ma zai samu wani ma zai samu wani ma zai samu kuma duk lokacin da kuka dafa abin da ya ƙarfin ku to kar ku bar shi lalace kun gane yawwa ku rika ɗauka ku bada kar ku bari haka nan a- a walaƙance har ya lalace ya zamanto makoman shi gada ne kawai an kuka haka kun yi almuzaranci duk yadda kuke ji kuna da wadata duk abin da wani zai iya amfana da shi in buku bukata ku ɗauka ku ba wani الحديث الحادي والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يبي يا يقول يا الله حمد الله وأثنى عليه يا يبوك الله كان يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه هزوا قرشي وقال سيكي تشيوا me yasa wasu mutane suke cewa ba za su yi aure ba ba za su yi ba za su ci abinci da rana ba sannan kuma ba za su yi barci ba shine nan malam ya kawo bangaren hadisin sai wa qala mazalla ke cewa lakinni usalli wa anamu wa asumu yace ku sani cewa ni ina yin sallah wa anamu kuma ina yin barci kenan cikin dare wani kaso in yi barci wani kaso kuma in tashi in yi sallah wa asumu sannan kuma ina yin azumi a wasu raneku wa ufdiru wa aw afdiru wani lokaci kuma ina bude baki yani kenan rana in ci abinci da rana ba kowane lokaci bai zama to kullum kai azumi kake abu na uku wa atazawwajun nisa'a kuma ina auren mata don haka jawabi na zuwa gare ku faman ragiba an sunnati duk wanda ya kauce gabarin sunnata ragiba an sunnati ya kauce ya bar sunnata falaisa minni baya tare da ni wasu mutane guda uku da suka ta gidan manzalla sallallahu alaihi sallama suka tambaya akan ayyukan manzalla aka faɗi musu suka suka ga aikin ai suka ce aina nahnu min rasulillahi ina mu ina manzo Allah su shi an gawarta mishi zunuban shi sai suka sai ɗaya ce shi to shi daga yau ba zai sake cin to da rana ba kullum azumi zai rika ɗaya ce shi ko ba zai sake yin barcin dare ba kullum kiyamul laili zai ɗaya kuma ce to shikenan shi ko ba zai aure ba zai dawwama a matsayin tuzuru ba zai aure ba saboda la'alla matar ta shagaltar da shi akan mi bauta wa Allah subhanahu wataala shikenan sai suka huta mazalla da yazo labari yazo gida aka bashi labarin ai ga abin da yake faruwa shine mazalla ya wannan bayanin ya ce na hi ku jin tsoron Allah amma kuma ina azumi ina cin abinci sannan kuma ina yin barci ina yin sallah kuma ina auren mata duk wanda ya bar sunnata manzala ce baya tare da ni ga da lagwar gaba daya sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina ba san zurfafawa shi addini inda zai da ka nan zaka tsaya eh karka ce son mace ko kuma son namiji illa ne ba illa bane ba haka Allah dabi'antar da dan adam akai ko namiji ko mace yawa abu ɗaya da aka hana ka shine kar ka bi ka yi alaƙar da addini ko bai da ita ba in kai a nan ne zaka zama to abin zargi kun gane sannan kuma mazalla nake cewa famar ragiba an sunnati falaysa minni wannan kalmar ta falaysa minni baya tare da ni ya za ka sarta shi eh bai cikin mabiya manzo Allah bai tare da ni gobe kiyama bai cikin masu mun da'a kamar abin bayan da malamai suke wannan magana yadda take kawo abarta haka kawai duk wanda ya kauce wa sunnan mazalla bai tare da manzo Allah in baka tare da manzo Allah kuma ka san matsayin ka ai hadisi na makaranta mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu ranar ranar shi talata sai mu dasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك